irin kunyar mun karanta cewa kunya ne kuma kunya ado ne da ta kada kuma kunya mutunci ne kunya sun ya kamata shirar mutunci ta yi umarni da jin kunya sai dai kada kunya suna kuma mutum ya bar wani abu na tsanin shari'a قال حدثنا محمود بن بلال قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الخليج عبد الله بن ابي عبد بن ابي اسمه يحدث عن سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الكبائر في خلقه وكان اذا كان شيئا ارزاه في وجهه buɗe hudun Allah ya gani shi ne cewa wannan Allah ya yi salatu salam ya yi budurwa wacce ba ta yi aure ba kunya irin budurwar da take cikin filin ta rashin fitirin ta wato ana nuna wurin da ta koyi kanta ko kanta inda ba a ganin ta وكان إذا كان شيئا أو أصحابه في مسجده ɗabi'a da wani Allah ne salatu wasalam idan ya ga mace wani abu to da ba su karfi muke gane wa hadisin bukari hadisin muslim da ke rubu wannan yana nuna wa da Allah salatu wasalam mutum ne wanda yake ya zubantu da kunya matuƙa tunda har ya kai ga Allah sifan tashi da ya ba ta yarinya da kuma kuma lokacin su yarinya da kuma al'asara wato da fata a wani barka mace da ba su kai nan da ne an yi wata aure da ba wai ba su kai aure ba a a ba a mata aure ba wasu ce mai kunya ko gida a shigo ba a ganin ba ba a ne yanzu yan mata wannan zamanin kuma da Allah ya ya ya kare sun sun bare wajen shirya sun bare wajen san ya kama wannan kuma wannan ya zama na gani cewa tarbiyyar ku da kuka bari tarbiyyar turawa ta shigo gidan mu ta hana mu tarbiyyar da musulunci idan har ya kai da nan za a kwatanta shi ya ji ya yi da ruwan kunya ba shi ya kamata ya yi da ruwan da kuma kunya ba kunya kuma shi ne sani ya kamata kunya kuma shi ne ganin girman mutane da jin nauyin kada mutum ne wani abu amma yau da dole su zai bayyana cewa suna da tarakin kuɗi daga yadda za ka gane ya yi yawa da kunya to ka duba su da rasa idan har ya yi wani kuma za ka iya kunce wani abu da jikin sa wani ya zo to tabbas za ka iya koma masa shi ne limamu da rasu in dai za ta rika fita tana da ban zuci wannan akwai karancin kunya da sarari kuma kana neman yarinya mai kunya mai kamewa to sai ta mai ciwon daga suturar duk wacce ka gabata rika jikinka tana fita to ba ma sai kai domin bincike daga ɗan mayafin da take yafa wa za ta wuce yadda wai hakuri gaskiya na ne da suna da kuma dashi wadannan mata da kuma da su ne za a nemi su alfina gida su samu tarbiyyar da wai daga matar ka daga ƴaƴan da baka ci Allah ta samu tsoro mai kyau a dabi'a mai kyau a mu'amala mai kyau a aqida mai kyau a kan ya kamata insha Allah ta'ala za a kai rayuwa mai kyau a cikin wannan al'umma amma matar kuskura kyawun fuska kyawun jiki kyawun hanya shi ya ɗauki ka su kuma ana iya hana shi a yaya da ke huta a yan ɗauki na ce ko ya mutu aure ko ya ruwa shi haka ne ya yi ka mutu wani ce ko ka mutu aure ko ka zama da yawa kaga ya ga ya ce ko ta zo ta mutu wata ce ita aure ce ko ta ce wani ce wanda a nan ya ga ya ba ta yi nuna ba yanzu waya ba za su yi ƙara ni ce wace wace wallahi ta saka ina tsara kuma ba ta ga wa wannan farko ya yi abu kuma da ba ta taba yin aure ko ta dauki wajen kanta da kanta ta watsa a duniya duniya ta daya kowa ya ci ga ta kasuwa ce kowa ya ga ta gina da kuma duk suka ba ya ya fata da ke hukumar junansu a makarantu da sauran mutane a sakandare ba ta yi abu yarinya kuma tana sha'awa da ko tana kama da mutum yana kama da addini da ni a hannun su gaita wai wannan waye wani ci gaba ne wannan ba ta rufe ya kuma ba ma ta aure wani in ma wanda ka je ka ci ba ka ka bi gudoshin dama Allah kiyaye Allah ta kiyaye suna jin wannan dan mutum ya rika shaji gidansa ya tarbiyyantar da ainihin wato biyar da abin da ake mai da kunya shari'a ko da kun yaba su ala da dan mai karfi wa ya mutu ala intikami da hakan da biyar da ta tafi na yin hakki shi ne tarihin kunya wata tafiya ne suke sa tafiya kunya ce tafiya da suke sa mutum ya kunci abin da ke da nuna kuma wannan tafiya sai ta rika zaburar da kai a kan aikata kyakkyawan abu da kuma nisantar ko wato gudun ɗaurewa a kan cikin hakkin yana su. Isa a cikin karbar Allah ya annabu cewa shi yana da ala da wajen cikin sifati. A sifatin tsayiba, kyawawa da tsayi wato da su. Annabi alaihi salatu wassalam abu gudun misali ne akan wannan. daga cikin alamun kunya a kan wani abubuwan da ke tabbatar wa mutane da kunya ne ba kan gani da ba shi wani bai taba gani na ƙarfi idan ya zoye da wanka yana yin wanka ne yin mara'i da zuwa cikin yin mara'i da ta sannan kuma ba mutum ne mai ɗaukar magana ya ce zai iya mutum matafi a da wajen ciki da baki ya sa ka ce idan ya sha mace a wajen kusa da ta gani baya da wata wanda ya zo yana nuna mana kunya abu ne mai kyau kuma ya nuna mana kunya yana da imani kamar yadda za a wata da baya da ya wuce da imani kunya tana da cikin imani Allah ya nuna mana kunya قال حدثنا ابو بلال قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطري عن مولاه لعائشه قال قالت عائشه رضي الله عنها قال رجل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عائشه كنت كله اما سيدنا لديان أنا عائشة في أمرين كما ترى الله وتثبت هذه الجماعة كما أو قالت سوى ما أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم قط فانتبه لها فانتبه ابن ماجه وجرى حديث الإمام الترمذي وسمع له في حديث النبي إلى النبي حديث يرى لنا هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا الكامل الذي قبل هذا الكلام والذي عليه وعليه من جاء لا نقص سلما حدثا تكي بعد الأبان ويجب الجوز الوجه مكيوا كان إذا أتبع هذا النساء يطلع إليه وكان أرى idan ya zo kusantar matarsa duk da yadda suke yi sallallahu alaihi wa sallam kuma idan zo na wani da kusan ma gaba daya saboda samun cikin sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa Allah ya halatta masa yin kishiyar haka amma saboda kuɗin da kare wani baya mai koyi musamman abin da ya shafi a kawo jama'a da tsirar da sun tsirar da ya kamata da wani sutura ce mai tattare da duniya zabaranci ya kan sa mutum ya rasa samun kayayyakin da suna bayyana a kawai wannan ba abu ne mai kyau ba abu ne wanda yake abin gudu a wani har a maza ba za ga shi ya dauki wani yaji ya saka ta da yaji ne mai jin ciki yaji da yana iya bayyana alamar da kawai mutum mai kunya da zai iya yawon da wani kayan zan ce ya zo cikin mutane sai ne da kashe da zai yana amma da kusa kaya wanda ta ce da wani kuka dora wani abin shi ne kunya shi ne kan ya zama babu ma ja a kan hijabar da sunan lahi sallallahu alaihi wasallam ba ni da hankali ba da ne ke magana a kan kafo za mu ga yau a kan kafo wanda ake da alaihi salatu wasallam wani abu ne mai kyau ko amma wanda wannan zamanin sun ji fasari ko ce ba da tunani ina da ke cewa yanzu a ga Allah idan mutum yana neman inda zai yi masa da kuma idan zai to wai ba su ba su ba ba shawaran babu wani wuri sananne da za ka je a yi sai dai kana da alaƙa da wani wani zai da kira shi ne amma inda aka ci gaba akwai shaguna na wani shaguna na wani zaɓe wani zaɓe ya fi da gargajiya suna da albarka suna da ya kamata a shi a kan wani ko ta kasuwa da ɓangaren da shaguna da su kyautata shi sun zamanantar da aiki wanda yake buƙatar sabo wanda yake buƙatar amma da wani gargajiya irin zaɓe na wani zaɓe sai ya ce su bashi kuma suna yin maganin da suke yanzu yan wuyan nan da ake sa ake sa kasa da ƙarfi a cire wa yara a yanko wani abu a kofar yaro haka shi gaba da bincike ya sa suka samu garin magani garin magani garin magani ne bai da ake cewa garin magani shi ta ba wa yaro sha aka yi masa wanka ya sha shi kenan wanda damar likitoci suna tsaya kan wannan abu suna tafa da bai kamata yaro da zai ana yi masa a kan aka da ba ta fadi na kan ana cire wani yaro a wani da ruwa wani ka ta wani ke sawa da wata wani dogon karfe da aka haka a suna kan da kit sai a yi musu jini yaro da ke musu a cire gari ke amma da shi gaba ya sa a kan samun wani magani gani da kuma da ke kansa idan aka haka a kan suna da wani sha wani sha sha a yau a kai wani da shi kuma su likitocin sun tabbatar da rayuwa kuma za a nemi abu da rasa to ya kamata a taimaki waɗannan mutane a kan fito da su kuma su ci gaba da taimaka mutane yanzu kan wannan sun suka rasa da shi albarka da amfani da ke shi kan da yawa suna fama da cututtukan da da ko zai iya magance amma babu yin da ya kuma a wani samun bayan wannan zamanin ba kowa ne ke gaba da yawan su ba sa da yawan wani bai ma zai yi mutane sun mai da abubuwa da abu wani wani sauyin cikin jini haka ko ana ganin wani abu ne kuma bayan da kana ne da tare amma da za ka ko kasi da suka ke musu bayan an gama a cikin ya an tattara musu da an yi wata su ko gadon bayan su wannan yana yi kuma yana da albarka yana da amfani yana da amfani har kawai ma ana so a yi shi a fitar da makancin jini da cikin wata irin kasala wani irin kaciya wani irin ciwon haƙo duk idan mutum yana da duniya ƙarfi yake samu da lafiya da ciwon kan da aka nemi magani kai kai kai yana da da kaji aka duka da wata kasuwar su ko jinin da suke masu wallahi ta yi zama a cikin shi ko wani lalibi wani zan yi jo mahdi sunan shi tare da jami'a da sunan shi a madina da shi Allah ya yi rashin ciwo kullum na kawai da tafiya a haka lafiya kullum ko a jin da ka haka haka in tafiya ke mota shi da haka ciwon kai ya je maganin ya je ce an yi ne duk abu ya yi aka ba shi wani maganin wani ke kada wani sai wani ba shawara ta ya ba ba kuma wala shi da ya ga wani mahadi ya ɗauke tsammani da zai ci kuma ya da wani ciwon kan ya yi magani a da duniya ya je sauke masu asibiti wanda zai ba ɗaya ba inda da ce a ɗauke shi a kai shi a canja asibiti a kai shi amma ya amma yana zuwa wajen wani zaben nan na Madina sai wani zaben a shafi wani zaben kusa da hannun da ya kusa da wajen nazarin jimani wajen wani wani wani hukuncin da ke hawa zuwa wani wani sabtuku hukuncin da ke sarko sabtuku a kusa da su akwai shaguna iya da ya kama da ya je zauna zuwa sake masa da shi da ayyuka wannan jirgin ya wani yake ka na ya tsara duniya to ina ba da shawara mu rinka yin hoton sa guda wanda yake da alaƙa da wanda zai fita yi a yi a wurin da kyau kala ta fara a yi da wanda tsara a wurin da shi ne shafa alfumai su tsara su ila alfumai wani kan hankali da kwanciya to sai kuma magana farko da ba da kwamu kan da ya kawo yau kuncin a wasu cin kuɗin kawo wanzani da zai mutum ka koyi da saboda wani ke cewa ba ya halatta shi ne jirin zai kawo wani hadisi da ke nuna mana halali ne da za a ce ko ya halatta a yi a samu ya ce ya zama rasulun lai sallallahu alaihi wasallam a jama ko abu kai manzo Allah ba ta sallama ya yi sahu wani mutum mai sura abu kai ba shi masa da kai ba amma da mu sa'ayi bayan ya gama yi wa kawo kwano ina da Allah ke suna da yana da sai da ke kusa daban bayan ya wato da wannan abu bai ba da wannan a nan yana da wannan na da kai wanda zai yi ko zai yi ka wuce ke rashin abu bai ba da ya mata yana sai mata islami ya ta masa da daɗin da ke masa koyar tabbas ne ka tambar juna ko kamfani ka yi masa wani ko asibiti ka tambar juna wannan tafiya ce mai kyau to da yanzu bai da abin da zai bashi ba da sai ya shiga gida sai dai ya ce wa iyali a auren kwano ne na alaji aka auren kwano ya kullo shi da hannun da ya zai ma shi ya shiga wannan ko ya karɓa kuma ya yi kamala karanci صلى الله عليه وسلم وكلم عاده ووضعه عنه من خراجه فلنقوى yayi magana wa masu kula da shi iyayen gidan abu aiba da ke kula da masa sai halayen da yake biya da addu'a yana biya makaranta da bawa yana yin kuma biyan kuɗi kamar yadda ake yi in kana da bawa ya tafi ne biyan kuɗi samun kona abu da ke samu sai ce to a rage masa nauyin kudin da aka tura ba ba ka da yin amsa da masu dawo shi ne yin hijabin ba na da ce masu cikin abin da za ku yi maganin shi a zama da shi masu cikin abin da za ku yi maganin a nan ya ambaci hijaba a matsayin maganin abu maganin masu cikin abin da za ku yi maganin shi shi ne abu ku yi kan amfani da abu na neman magani da wadata kamar yadda ya ko kun samu wani da suka san harka da kuma su ya mutu cututtukan da ka koyi ke yi ba da yawa a cikin da ka abu layin likita a afirka kuma wanda ne ciwon baya ciwon kogo ciwon kafada ciwon kai da wara da sauransu da shawara ne wani ne a wani ne duk da yawa in dai za ka ji lokaci lokaci a ɗan barka da jikin nan daga kama da wannan al'ummo to shi da karfe ku fito ku Allah ya ji masa wani sai ya guji inda mataccen jini yake na cuta jinin da ba shi da kyau to shi zai ta ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ana da mace za a yi maka kyakkyawan zafi mara iya shi kaho mun yi imani ne da kuma Allah ko ya kamata mu bari wannan tsara aw inna min amsali jawarikum al-hijab ko wani kyawu ko wani kayatar da maganin su shi ne kaho kaho maganin su ne ke kwarai da su an tambayi alam dan malamin Allah ya kara masa ya dawo da cewa ya yi magana da ake ba wa rai su inda ana an ga aka ba abinci ba ne ba da ba Allah ya kuma ana kuma da yake a ayya a daga saboda wani Allah ya yi abu masu nema cewa yanayin abu kuma sunan ne ba su kuma abu tsayi ba kamar yadda suka ce abu mai ba za a yi kama shi da a ce haramun ne karɓar kuɗi yin kamar da za su ba wa mai wasu da wasu da wasu kuma ba da ke yi a ce wuta ko da yana zai wasu yi ta ce wuta da ake kuma mai kuɗi da ake kuma Kamu tidak da yake fitar da cuta ta ta fara ko ka bayan da ya fitar da shi to shi ma haka da kuma kiro da taimakawa wa ainihin wato inganta da alashi قال حدثنا عمر بن اسحاق عن عمرو قال حدثنا عبده عن بلال الزهري عن جابر بن عبد الشعبي عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم بالاخلاقين وبين الكتفين واعطى من كان اجره ولو كان حراما لم يؤذه حديث الترمذي حديث لوجهه wato hasan Allah ya bashi yake ba da labari bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tabo wato fil aqda'i abin da yake da aqda'i wato ya wannan da su kuma da shi da ta so da gidan baya a daga kafarar mutum nan da kan cikin gidan baya mutum amma ta sa kuma Allah ya yi tabo a daga shi ne kuma sun fi a haka can yadda kwalar ya cikin sauka shi ne aka ayyana kwanan ya yi tsawo a cikin wani jijiyoyi a da suka taso to a nan ake iya kama da yadda ya yi tsawo ko jefa da duniya duk a ra'ayi sannan kuma tsakanin kama da guda biyu kamar yadda ne bayani bayan da annabi ya yi ko a wani ko ana yi ko a nan ko kuma a nan ko kuma a nan sarki a nan malamai suka ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci wannan nama mai guba da bai hukumi ya ta kawo masa aka sa guba a cikin nama ya ci da ya fara cin nama yake magana cewa karkashi karkashi karkashi a samun yiwuwa to ya wani bangare ne wannan naman ya zauna ya fi ya fi jirgin sannan wannan ta sa ta ga abin da ta babu kayan aiki da likitoci na zamani sai kira ne mai masa akwai kwana uku yana masa akwai don ya rika cire wannan jirgin ko da ya yi aikin jininsa to bari ya cire wannan ruwa tattare da shi saboda an ce kuma masana kuma a me yasa kuma ake kashe mutum da wuri saboda ruwa sisiri fitin shi ne illa kuma shi da raka da jini yake shiga kawai da mutum ya sha shi sai shiga sai shiga majalar yanzu yanzu zai zo cikin mutum gaba da haka waɗanda suke kuma su kai shi a tsarin zai yi kashe mutum da wuri ba nan sai Allah ya tsaya da cikin fara wannan sun da zai zama da kansa ko wanda suke kai malamai suka ce nan kafa jijiyoyin da ake yi musu tsawo a kafa suna da alaƙa da zuciya to ita kuma zuciya tana daga cikin gabar da ba a so ta samu matsala da an ci tsaiwa da ciwon zuciya yake da ce wani da yake ce kawai ya fi ka gaba da shi za a ce ya mai da hankali a kan yin kafo wajen kafaɗa da saboda wajen jijiyoyi na jini akara da gidan sanji sun fi kusa da ainihin wato zuciyar suna da alaƙa da zuciya sai ta yi yin kafon don a cire wannan wato mummunan jini zai ke shiga wa zuciya kaga wannan yana da zuciya shi a ɗaya yana kula da lafiyar ko wannan yana nuna manzo Allah ya da yana ɗaya da prevention da future prevention is better is better than cure mutum ke kokarin kariya rigakafi kafin ciwo su same shi ya yi kokarin ya kare kada ya bada sunan wato wato ciwo kuma idan an tambaye ka ina ne gidan jini ina ne bankin jini a cikin nasarar matattarar jini zuciya ne suka ce alƙalmu bankin jami alƙalmu bankin jami zuciya da kan ita ce gidan jini shi za a zama yake wannan abu dan ya samu da zuciyar da lafiya قال سبحانه وتعالى في إسحاق قال سبحانه وتعالى أبي ليلى أن عن ابن عمر أن النبي صلى sa'i uku a bada abinci an gama sa'i uku kwano ne shi kenan sai ya rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'i dai ya sha maka rage ko a cikin yake ba a rage masa sai aka rage masa sa'i daya sai aka ba shi biyu shi ke kake fita an zo wani kan shi ne ya rage shi قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد الأنصار المصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا مصعب وجرير بن حارث قال حدثنا سفيان بن انس بن مالك قال عن سوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزل في الأبدان والمعين إن وجه من الجنة وكان يعتزل في الأبدان عشرة وتسعة عشرة وحجة وعشرين حديث إلى أن الله تعالى كما قلت من فعل ما نقل وسيحيى إلى الحقوق لو ولد شيء إلى الحقوق والذي يجري ستحصل الجنوات في الثمر يوميا فنقوم إلى الحقوق حتى صلى الله عليه وسلم إذا ما جاء الكاتب الآن وسأله ثمن شيء kafin shi ne kafin kamar da ke sama da shi kafin ne magana ba shi yin ke nan suna da alaƙa da zuciya to aka yi wa wata ana wato kabo a nan a kirjin amma ba wai a kan zuciyar mutane a samu nan wajen da ake samu ɓannin riga na sama يسلم وعليه كم هو الكلمة شيء كل هذا إذا لا تبدأ أن يبشر الله kuma da yadda ake wurin da aka ce yana yin da na bayan da yana yin da kafatar sa yana yin da kuma wa ta wanda yana sa Allah ya nuna masa cewa ya gaya wa zama da ya yi shi ne sirrin da kake bai masu Allah ya sa wa zamai sun yi wani lissafi na zamani ko ba ka wani sun yi wani lissafi na zamani wanda zai iya bayyana amfani yin kuma a waɗannan wuraren da aka ne yake ko kuma ba ta cikin cikin da ya ne turawa Allah ya sa su yi cikin da za su yi ganuwa da kuma yi wanda ya zai zai ke gani suke yi su ne su kawo new finding wato wani sabon abu wanda ba shi a a yankin wato a musulunci wanda kuma ne ba ta bari ba to wannan ke da za a rasa wasu na yayi wannan sannan kuma ya yi karfi a الأموال يكون على الشعب والزوجة تبع الشعب زوجة أبناء كثيرة وكم اللغة تكون عشرة وشهر الوتر وكم إحدى وعشرين واللغة تكون يوم كان الإمام يجب أن يكون رانا عشرين سنة الوتر ما وجه واحد هنا الشيرة وزولي ولغة تكون شهر وشاكرا وعشرين دقيقة شاور وشاكرا وعشرين دقيقة كل رواية كما مراجع يوم كما مراجع هو الذي مرمي الشيء ليه كما تتفاعل yake yin kafan a tsakiyar wajen don kamar alaƙar kuma tsakiyar tsakiyar suka ce lokaci farko farko wata to abin da ake bukata da samu a cikin jinin ya gama kammala idan kuma ƙarshen wata to ya gama tafiya da wani ciwon da za a kare shi na shi sa ya samu da wanda ke kusa yin zanga wato sannan suka ce mutum yana yana cin mutuwa shi ya ko shi ke bal ma cewa suka yi zuwa a ce a yi kafin mutum ya ci ya ko shi nan ya je su ko ya yi kafin to wannan gida ne kuma shi ta ce a kafin shi to ba a zuwa ka gama ɗiban da ke kake da a tsakana suka ce cuta yake saboda kan wannan ya kamata a kai wannan ku shi ne shi ne shi ne ta da ya masu alaƙa masu da ba a yi dawo yin abu mutum ya koshi shi wani ta da kiyaye malamai kuma suna fata cewa annabi yana samu ranar litinin su ko ranar alhaji ya yi su abin yin su ko wani ranar alhaji ya yi su ranar alhaji ya yi yake biyu to me alaƙa da wata magana da wata alamun su ne ga kai da ko kada ana son ke nake da kusan zai yi sabuwar zama biyu ba a shi ne nan ba to wannan ke sai hadisi da ƙarshe ala da mai tsarin rasul ala da ba na da rasul an ma'amari da kada an alƙa da mai tsarin rasul يجتنب ربكم منكم بملل على مهل الملل النبي عليه الصلاة والسلام يا إنه أولو فيها الإهرام الإهرام الزيتون والإهرام على حلب وكل الإهرام الزيتون يا إنه أولو فيها الإهرام فكان فتح المسيح أنشي من دون شهر bakwai a zuwa da su da ba na biya da kowa ba da sannan kuma ya yi ba a da hannun da da can da suke shi da suka ba can kafa da su a zuwa da su inda iya shakalin suke da idan mutum yana da shakalin ba yana zaune shi to iya da yin da iya shakalin da suke da ya sa a tsada masu wani ashe shi kuma wata illa zuwa da kafa ciwon kafa to shi ma yana da a jarraba yana da amfani yanzu mutum zai ta zuwa yana da matsalar ciwon kafa ya ce an duba ya ce an duba ya ce wani ba ka je ka gwada yin kafa wataƙila idan Allah ya ce ka sai ga Allah ya wadata ta kuma ta fasa ya ba wadata yanzu wata kila wata ga yana da wurin ciwon biyu gaba ne to su za su duba inda ya kamata su kada su da zai fitar da jini kuma bukatar da ake yi ma da yana da kyau wallahi da a cewa da wani na wannan zamanin za su yi wani da su duba a yana da amfani na na na na na rubuce-rubuce ba a kan idan ake kawo da ta ga ba da shi da shi a yi kokarin da a tsoron da shi a da da shi da ya shi a da su da ina da kokarin da shi da shi da shi a yi kokarin da ta da shi da a tsoron da shi da sun samu da da shi da shi da shi da a da shi shi da na da shi da shi ya ce ma a wani shi ba a ga ya shi ba ka ga sai ka yi shi ba
baya saboda yawan shi
ba da kuma gobe Allah ba ta shi ta fara Allah in yayi ba in yayi ba sai dai yi a likitoci suna ba da wani sanar da mai kwarai gida sai sai ko a nan ana ko a masallaci ne a cikin cikin madina ne ne cikin da ba ke da alaƙa da likitoci masallaci a masallaci ne da a sallaci jama'a man ya zama wani jama'a waye zai ba da sadakar jini ana so a rika ba da jini saboda likitoci suna faɗa taruwar jini a jikin mutum in yayi yawa matsala ne jini yake da karancin jini a jikin mutum kaga idan ba da jini sai ko ba ta yin jini a ji a nemo jini a bashi muna da hadari ne so hadarin karancin jinin bai gaza hadarin jini ne maka yawa ba yanzu ke da zafi yadda Allah ya baka lafiya ya baka ya baka lafiya ya baka dama yanzu shi da kuma na kuma ka ba da tashi to likitoci suna faɗa cewa cire wannan jinin wato wani samun rama da lafiya a cikin mutum ga duk wata alaƙa ta wata lamu da Allah yake yi duk wata yake yi yake ba a cikin mutum ka duba su wala ya da kyau ni na nuna na su kwanta wato wannan abu a mun ma mun tashi yanzu wani sabon kana ba da ya ta kuma tashi ne ke ba shi kai da lafiya amma ya yadda in likita zai gaya masa cewa kai ku zai kamar da kuka ya yi da kamar kuma ana da shi da kuwa har yanzu a asibitoci kan nan akwai wuraren da ake bayar da ciki kitabi da tafi da cewa akwai rashin gaskiya sai da kuma suke amma lokaci lokaci idan mace ya samu dama ya rinka rajewa wani asibiti ya ce a cikin jinin su saboda Allah ya ce gashi in an samu mabukacin jini a ba shi saboda Allah ka je za su su yin za su gwada jirin za su duba lafiyar jirga za su shafe shi ana gyara shi idan kana da ciwon da ba za a ɗauki jirin ka ba za su gaya ba cewa a a kai ba za ka gaba da jikin saboda kana da lalurar da ka ga ka riga ka san sai ka je ka cika farka kana zuwa da shi idan kuma lafiyar ka kalau za ka iya bayar da jirin ka to lokaci lokaci yana da kyau ba za ka ba da shi yanzu wallahi ba tafiya zai iya yawan samu wani mai larura a cikin ma'ana yana bukatar jini a zo a kira a kwanaki jama'a ana bukatar wani ba da jini to na sai ga mutum yana ganin kamar rayuwar da ya dauka ba kuma da yawa cututtuka da suke za su yi mana illa a wannan cikin mutum saboda yawan jini a cikin ku duba alaƙar abin da manzon Allah yake yi a aikace yau da gobe da kuma lafiyar da bai in sha Allah ta'ala za mu rage shi da kwa za mu nemi wannan bayanai a kan daban sai mu san yake a shi kuna da hausa ne a nan a bari fa'idodin su da amfanin sa sannan a tsarar da suka da rubuta ne yanzu wani ya ɗauka ɗin shi da amfani a sun zai yi amfani ko ne ke shi mutum ya ɗauka gidan da ko a kwanan da zai mutu amfani bai kamata ilimin yin wanda mai amfani wa za su shi kuma shi ba ni na sani shi sa nake ganin wato mutanen da suna ne da hankali a kan harkar da kansu to ga da mu kuma لا تدع لا تكلم تبقى لا تدع والله لا تدع da za ki da da kala kai da suka da kan ku kalla to wallahi wala abu ne to idan an ta dawo kar ku da wala kun suna da rashin gaskiya wasu ba ka lafiya ka je ka bayar da shi saboda Allah a cikin afiyar shi amma kai don Allah ki ka san abu lafiya kuma yanzu ka zo kuma da wasu kyauta za ka yi wa sama da kai kai ko da a samun sunan garin da zai musu bai da shi a cikin jininka aka tura kuna da wasu to malam ba zai iya kuma cikin da zan yi da kuma ita ba ta da daɗi ba ta da daɗi ba ta da daɗi wani da shi da kuma wa Allah ba shi lafiya ana zuwa a cikin ka ce bayan shi bayan shi bayan a kawo shi a kawo ya ta wallahi malam da aka je aka yi dan da wanda yake nan wanda yake nan aka yi masa magana sai ce kai gaskiya ba ta mutumin da ya yadda zai ba da jinin yana nesa kafin ya zo wannan da aka kiyar ake kewaye shi ana ce ubanka yana kwanciyar mace ba lafiyar da kalau kana da jinin ya ce wallahi da zai ba da jinin sa saboda karuwa ƙauyenci da rashin wayewa da take ce muka da cewa da wallahi da shi jinin aka yi shi ya yi saurin talauci babu kudin da za a yi kuma an zo ƙwararren lokaci kuma ga ɗansa da ya haifa maniyinsa wallahi ke bai ba da jinsa ba ma da aka yi kuma da ke mutu